والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولسائك سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جرمى أولا مسلاتي مجانا البركة مسلاتي اندمين Trust Islamic Center na garin Maiduguri jihar Borno. Domin uku ga watan Ramadan shekara ta bakwai hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda kuma ya dace da ashirin ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyya. Allah muke rako idatar da mu isa albarkacin abubuwan da muke tattaunawa ya albarkaci rayuwarmu da ƙasarmu ya gafarta iyayenmu da malumanmu waɗanda suke yi mu da shari Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakanin su ziya mun kai ƙarshen aya ta takwas a wani sura mai albarka sura hud yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta tara fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala in azaqna al-insana minna rahma na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير نعم الله تعالى كتاب ولئن أذقنا الإنسان للي إذنك إننا ومتم منا لغريم ورحمة وترحمة ثم نزعناها منه سلم كغربي وانا رحمة الغريشي إنه لا يقوص كفور للشي ميوم ديبك أولانا رحمة الله كفور ميوم كافيتي معنى الله تعالى ina faɗa mana wani hali irin na wato ɗan adam halin rashin godiya ga Allah halin yaɗarsu rashin sifa ga al'amarin Allah rashin cikakken tawakkali ga Allah madaukakin sarki wala in azaqna lil insani idan muka lalle idan muka dandana wa mutum malamai sun tattauna al insani nan wa ake nufi da shi shin kafirai ake nufi ko ko jinsin dan adam kowane dan adam ya shiga ciki idan ka ce kafirai ake nufi kaga ba ne ba su ciki ba amma idan ana nufin jinsin dan adam hatta mu'mini sun shigo ciki sai dai mutum gwargwadon imaninsa gwargwadon kaucewa kafirci da kuma ya'asu imaninsa shi ne zai kare shi zai tsare shi ba zai fada cikin ya'asu da kafirci gutuncewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ya sama da maska wannan sabani saboda al'insan wani sa'ila a cikin alkur'ani akan yi itilaki ana nufin kafin wani sa'ila kuma akan yi itilaki ana nufin jinsin dan adam kowane da adam na shi ciki musulmansu da gafararsu ma'ana wannan ɗabi'a ce ta dan adam ya asu daidai kauna da ya ji wahala ya ji wuya sai daidai kauna daga rahman Allah ya ji cewa ba zai fita daga wannan bala'i wannan rashin haƙurin ɗabi'a ce da ɗan adam haka nan kafur kafir cewa ni'imar Allah ya mutunce ɗabi'a ce da ɗan adam saboda haka ya shafi musulmai da kafirai sai dai mu'minai za su nisanci wannan halin gwargwadon imanin su gwargwadon tsoron Allah su to musulman da bai samu tarbiyya ta imani ba sai ka ji yana da yawan ya'asu yawan mutuncewa nimar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wala in azaqna al-insana lalle idan muka dangana wa mutum minna daga gare mu rahmatan wata rahma rahma ma'ana ana nufin wadata da lafiya da yalwa da arziki arziki na dukiya arziki na lafiya mukami duk wani abin da dan adam zai ji daɗinsu duk abin da dan adam yana sansa idan ya samu to wannan rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce Allah ya kira lafiya da wadata da dukiya da arzikin yaya da rahama Allah bai ce dukiya ba bai ce wadata ba na farko dai wajensa rahama za ta kunshi duk wata ni'ima duk wata ni'ima duk wani alheri da dan adam ya shiga ciki kuma wajen sarama suka ce ai duk abin da zaka samu na lafiya ne ko ilimi ne ko arziki ne ko mukami ne ko wadata ce ai saboda rahmar Allah ce ka samu azar ne sakamako ne na rahmar Allah Allah sai da ya tausaya maka ya baka dukiya sai da ya tausaya maka ya baka lafiya sai da ya tausaya maka ya baka zuriya sai da ya tausaya muku ya baku zama lafiya ba dan tausayinsa ba da ba ku samu dukiya ba da ba ku samu lafiya ba da ba ku samu arziki ba domin kullum kuna cikin sabon Allah kuna saba ya baku umarni ku kibi umarni ya hana ku ku aikata abin da hana amma duk da haka Allah ya saukar da ruwan sama ya ba ku abinci ku aure ku hayayyafa ya ba ku lafiya ku yi abin da kun ga dama inna rahmati sabaqat ghadabi rahma ta tariga kushina to shi yasa Allah ta'ala ya ce rahma kuma abin da nan duk wata ni'ima da dan adam yana so ya samu na wadata na arziki na walwala na kwanciyar hankali ko arziki Allah ta'ala ya ce azaqana ba ce a taina mu ba ba ta bai ce a ataina insana ba malamai suka ce muka dangana masa muka sa shi ya dangana suka ce galibi abinda mutum zai dangana abinda yana so ko abinda ba so abinda kake so to shasa ba ce ataina ba ta yi muka ce ataina ya zama abinda aka baka kana jin dadinsa ko baka jin dadinsa amma azabana muka dandana masa abinda Allah ta'ala yake ba mu abubuwa da muke so duk misalin da muka kawo na zuriya na wadata na lafiya na walwala na kwanciyar hankali duk kowa yana son wannan to shin azabana muka dandana masa ma'ana mun baiwa mutum abin da yake so abin da yana jin dadin to wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wala in azaqna al-insana minna rahmatan muka bashi lafiya muka bashi wadata sai bayan wani lokaci thumma sanna naza'naha minhu muka karbe wannan rahma muka dauke wannan rahma daga gare shi muka raba shi da wannan rahma la yana da miliyoyi yana da wadata sai ya zo talauci la yana lafiya ya tsalle ya shiga nan ya shiga can ya zo ya rashin lafiya da yana da zuriya yaransa rasu ya zama shi kadai dan ana zaune cikin kwanciyar hankali cikin zama lafiya sai Allah ya kawo kutuntunu ka kasa cin abinci ka kasa kwanciyar gidanka ka rasa ina za ka saka ku rasa ina za ku saka Allah ta'ala ya dauke ya karbe wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi to a wannan a wannan yanayi in kafiri ne ya zai kasance ko musulmi ne mai raunin imani ya zai kasance to shine Allah ta'ala sai ya fada mana innahu layaqusun kafur lalle shi dan adam a wannan yanayi a yanayin da Allah ta'ala ya karbe masa rahmarsa ya dauki rahmarsa ya rasa ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa zai samu masa halayen da biyu hali na farko layaqusun sigatul mubalaghah mai yawan bebe kauna daga rahmar Allah sai ya ji cewa nan gaba ya sake samun wadata ba zai fita daga wannan talauci ba ba zai sake samun lafiya ba ba za a sake samun zama lafiya ba musamman idan abin ya dauki lokaci saboda rashin haƙuri na dan adam kafurun mai yawan kafirci ya kafircewa Allah ya butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga anan halayen nan guda biyu da hali ne na zargi an yi asu bai kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala domin bai kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wato akwai mummunan zato ga Allah da kana cin lafiya nawa ka bai wa Allah Allah ya baka lafiya babu abin da ka ba wa Allah kafin Allah ya baka lafiya sanda kake da wadata mai kai wa Allah tukun Allah ya baka wadata in ka samu zuriya yara masu yawa mai kai wa Allah tukun Allah ya baka zuriya babu abin da kai wa Allah a daidai lokacin da Allah ta'ala ya baka dukiya ya baka ni'imar zuriya ya baka ni'imar lafiya wasu dubbai suna da sun rasa wannan din ashe ba wani abu ne kai wa Allah tukunna Allah ya baka wannan ba to ashe inda dan adam yana da hankali yana da tunani lokacin da ya rasa wannan sai ya tuna cewa Allah da dacen ya bashi ba dan yayi wa Allah wani abu ba Allah na zai iya ya sake bashi ba to amma saboda raunin imani in kafiri ne kwata kwata babu imani bai san ma Allah ba in kuma musulmi ne in kuka ce jinsul insani ake nufi saboda raunin imanin raunin tawakkalinsa ga Allah sai ji cewa yanzu kan ba zai sake komawa cikin ni'imar da ya fita daga cikinta to wannan laifi ne Allah ta'ala ya kawo wannan a fuskan zargi ba fuskan yabo ba kuma dalilai da dama sun nuna kada mutum ya daidai kauna daga rahmar Allah la taqnatu min rahmatillah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah duk laifin da kai duk zunubin da kai kada ka jebe kauna daga ramar Allah ka ce ni kan yanzu Allah ba zai gafarta min ba domin inna Allah ya gafiru dunuba jami'a in har ka tuba zuwa ga Allah tsakaninka da Allah Allah mai tausayi ne mai jin kai ne zai gafarta maka kurakuranka saboda haka wato halin ya asu akwai mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala shata hadisi ibn Abbas wanda imam tabarani da imam bazar suka rawaito hadisi ne wanda ya inganta ibn abbas yake cewa wani mutum ya manzon Allah ya rasulullahi mal kaba'ir ya rasulullahi menene zunubai kaba'ira manya manyan zunubai ka fada mun kaba'ir ya rasulullahi domin in kauce musu manya manyan zunubai wanda Allah ta'ala baya su to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu kace ne mana masa abu na farko yace ashirku billah yi wa Allah shirku wani a'zamu dhunub zunubi mafi girma Allah ya halice ka ya yi maka ni'ima ya kawo ka duniya duk da haka baka ji kunya ba baka ji tsoron Allah ba ka dauki wani hakki na Allah ka baiwa wani makhluki ka hada Allah da wani wajen bauta to babu zunubin da yafi wannan sai abu na biyu manzala wal iyasu min rauhillah wal qunutu min rahmatillah dai kauna daga rahmat Allah galibi wannan yana faruwa ne idan mutum ya shiga cikin matsala amma in kana zaune cikin ni'ima kana cikin kwanciyar hankali kana zaune cikin walwala kuna zaune kuna zaman lafiya ai mutum ba zai dai kauna daga rahmat Allah ba lokacin da aka rasa ni'ima ne ana dai kauna daga rahmat Allah ɗebe kauna daga rahmar Allah babban zunubi ne ka ji cewa Allah ba zai gafarta ba ka ji cewa Allah ba zai yaye bala'in da kake ciki ba ka ji cewa Allah ba zai baka lafiya ba ka ji cewa Allah ba zai wadata ka ba to kai wa Allah mummunan zato babban laifi ne a shaka annabawa duk halin da suka samu kansu a ciki ba sa ɗebe kauna daga rahmat Allah suna jin wato Allah zai kawo musu canji da yaqininsu Allah ya ba mu labarin annabi yaqub ya bani yadda abu mata hasasu min yusufa wa akhihi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا رب الناس النبي يوسف عليه السلام شكروا ما سوى أما duk da haka yake faɗa wa ‘ya'yansa ku je ku nemi labarin Yusuf da ɗan uwansa bayan ya rasa Yusuf ya rasa kuma ɗan uwan Yusuf kaga ina mai raunin imani ne zai ƙara shi cikin halin ya to ma a lokacin ma annabi yaqub alayhi salam yake samun ƙarin wata ƙarfin imani da yakini ga Allah yake zabarar da yake kudaita da yayansa ku je ku nemi labarin Yusuf da dan uwansa kada ku dibi kauna daga rahmar Allah kada ku ce ba za su dawo ba kada ku ce ba za a same su ba domin dibi kauna daga rahmar Allah ba halin mu'mini bane halin kafirai ne dan shi kafiri bai san Allah ba bai imani da Allah ba bai yarda da ikon Allah ba cikin kasa da kiftawar ido Allah zai canza komai to kafiri bai san da wannan ba to kai mumin ka san da wannan to saboda haka kada ka debe kauna daga rahmar Allah kuma debe kauna daga rahmar Allah kamar yadda muka faɗa mummunan zato ne ga Allah in kuma ka muna na wa Allah zato Allah sai ya barka mai da zatanka ana inda zanni abdi bi an ka ji to Allah zai gafarta maka Allah zai gafarta maka in ka sa abu yana jin a zuciyarka Allah ba zai gafarta maka ba tunda baka yi imani da shi ba sai kyale in kana jin cewa Allah zai baka lafiya sai baka lafiya amma kana jin cewa ba zai baka lafiya ba sai kyale dan ka muna na masa zato kamar baka yadda yana da iko ba baka yadda yana da tausayi ba to saboda haka kada musulmi ya zamanto mai debe kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to shaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu face yana kyautata zato ga Allah ka ji cewa in ka mutu Allah zai gafarta maka Allah zai tausaya maka Allah zai sanya ka gidan aljanna musamman mara lafiya ya zo rasuwa ya rasu yana mai kyautata zato ga Allah ba yana mai daidai kauna daga rahmar Allah ba ni zan yanzu kam na rasu an yanzu samu aljanna kuma to wannan halin khawfu ana so ne a rayuwa bainan khawfi wa wa ragba amma ka zo rasuwa ana so a rinjayar da janiban rahma janiban kauna ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wata hikima in ya jarrabe ka in ka samu kanka a wani yanayi ba a lokacin da kake so sauƙin ya zo ba ba a lokacin ne Allah zai baka sauƙi kai rashin lafiya kana sa ranar da shi ya yawa wata biyu ka warke sai aka yi shekara uku ka warke ba kai wannan maganin kai wancan maganin kai wannan addu'a kai wancan addu'a kai je gurin wannan mai rukuya kai je gurin wancan mai rukuya har an zo kana tambaya malami malam ga halin da nake ciki ka tashi cikin dare ka yi addu'a ka karanta kaza da kaza sai mutum ya ce malam na yi ba mana ya yi amma babu natija ba ita ba ita a duk wani alamu ne na je mai kauna da rahama daga rahama Allah zai jinkirta biya maka bukata ne saboda ya kara jarrabar ka ga jarrabawar rashin lafiya ga jarrabawar talauci ga jarrabawar rasa zama lafiya wannan wata jarrabawa ce sannan kuma kai kai ta addu'a Allah zai jinkirta amsa wannan wata jarrabawa ce mai raunin imani sai ya ji cewa Allah ba zai masa ba amma mu'mini mai karfin imani bisan da aka ƙara jinkirtawa yana ƙara samun yakini ga al'amarin Allah dan ya san akwai wata hikimar da ta sa Allah ya jinkirta biya masa bukatarsa ana ganewa na'am النبي أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني يضر وأنت أرحم الراحمين الله يجربيش الله يجربيش لا يرس أيانسا أيانسا ما تنسى لا رشا جابيا رواية ابن حبان أو أن يني سيري شكرا كما شاتقوس شكرا نما waye kuma annabin Allah ne dan bai san Allah bane dan bai da imani akwai wata hikima da Allah ta'ala ya shi shi yasa lokacin da fitinar da Allah ya jarrabe mu da ita wannan gari ya ɗauki fitina ta ɗauki lokaci mutane suna cewa mu ba mu san mu taba ganin wani abin da baya jin addu'a wani kuskure abin da baya jin addu'a ma'ana Allah baya amsa addu'a kenan kuma mutum ya kamata ya tuna dukkan da ya rasa wata wata ni'ima isa mu kasa cikin jarrabawa kana ta addu'a kada ka ji cewa Allah bai amsa ba abin da ya kamata ka tuna ba don addu'ar da kake yi ba da jarrabawar ta ba haka da bata tsaya nan ba ka samu da wata cuta ka ta addu'a ta addu'a kana ta addu'a baka warke ba ashe ba don addu'ar da kake yi ba da wata da wani rashin lafiyar ya same ka ko kuma wani rashin lafiyar da ya karu amma bai karu ba kuma baka kamu da wata cuta ba saboda addu'a da kake yi kuma baka debe kauna daga rahmar Allah ba to haka ya kamata musulmi ya zamanto kullum yana samun yaƙini ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in wa duk halin da mutum ya samu kansa a ciki to ya ji cewa Allah nan mai tausayi ne jarrabawa da ya jarrabe ka akwai hikima ko ka gane ko baka gane ba ina fata an gane sai aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa har wala yau aya ta biyu ita ma wani hali ne na dan adam Allah ta'ala yake fada mana wala in azaqnahu lalle idan muka dandana masa azaqnahu dalili zai koma ga mutum na'ama wato ni'ima ba'da dharra'a masatu bayan wahala ko cutarwa ta same shi da ya kunan na lallai tabbas zai rika cewa zahaba sayyi'atu anni unanan abubuwa sun tafi sun barni innahu lallai shi mutum la farihun mai yawan farin ciki fakhurun mai yawan alfahari hali ta farko halin na adam na farko ya dibe kauna daga rahmar Allah rashin imani da al'amarin Allah da kuma kafircewa Allah subhanahu wataala na kuma Allah ta'ala yake wala in azaqnahu idan muka wato dandana masa na'ama'a wato ni'ima abin da zai faranta masa rai jin daɗi dukiya zuriya wadata kwanciyar hankali بعد ضراء مسته bayan wahalar ta same shi Allah ya bashi dukiya bayan ya sha wahalar talauci Allah ya bashi lafiya bayan ya sha wahalar rashin lafiya Allah ya baku kwanciyar hankali da zama lafiya bayan kun ta fama da kudu Allah ya dawo da kai garinku bayan an kore ka daga garinku to Allah ya maka alkhairi bayan ka shiga cikin matsaloli to anan mu'mini zai gode wa Allah kafiri ba zai gode wa Allah ba ko mu'mini ko musulmi mara imani mai rauni imani ba gode ba gode wa Allah zai yi ba maimakon haka me zai yi sai ce la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni ai munanan abubuwa matsaloli sun tafi yanzu ga an rabu da talauci an rabu da rashin lafiya an rabu da wahala ai mu shi kenan ai mun rabu da talauci har abada har abada mun rabu da talauci sai koma mai yana nuna isa zai faɗi wannan gururan don ruruwa yana ganin wannan hakkinsa ne Allah ya raba shi da ya raba shi da talauci ya raba shi da wahala ba zai tuna cewa wannan wata ni'ima ce wata falala ce daga Allah ba ai mu da ma irin wannan abubuwa sun zo da ma ai ko lokaci kan kanye zaka ji komai ya daidai to yanzu kaga ya mai da al'amarin gaba daya zuwa ga kansa zahaba sayyatu anni ni dan ya isa ne kamar da kawo da yake ta ina ma'auti wa ala ilmin inni dan ni ina da wani ilmi dan na ka wani matsayi ne Allah bani wannan dukiya ba wata baiwa ce ko ta ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala to la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni Allah ta'ala yace wala in azaqna huna ama abada darra masatu anan azaqnahu na'ma'a ba'da darra masatu aka dangana ni'ima zuwa ga Allah Allah ne yake bada ni'ima kuma jarrabawa cuta talauci rashin lafiya wa yake kaddarawa Allah ne amma ana aka ce masatu darra wannan ladabi ne ba a dangana shari zuwa ga Allah an fahimta wa anna la nadri asharun urida min bilad am arada lahum rabbuhum rashada wannan wa sharru laysa ilayhi domin sharri ne a gurin mu amma kuma a gurin Allah ba sharri ba ne yanzu halittar iblis sharri ne kuwa zai halittar iblis sharri ne a gurin amma a gurin Allah ba sharri ba ne don wata hikima Allah ya dace da iblisa ne ana bambanta tsakanin mumini da wanda ki ba mumini ba wanda zai yaki iblisa ya bi karfin iblisa ya bi umarnin Allah da wanda yake iblisa zai rinjaye shi ba dai akwai wata hikima da Allah ta'ala ya kaddara to azaqnahu na'amaha alherin ni'imar dan kanta ake so to shaka Allah ta'ala ya dangana ni'ima zuwa gare shi domin ka ji dadi Allah ya baka arziki ya baka lafiya ya baka ya baka zuriya an-ni'ma maqsudatun bi zatiha amma abubuwa na jarrabawa da Allah ta'ala yake kaddarawa ba dan ka wahala ba ana fahimta an yi Allah ya baka dukiya mai dan ka ji dadin dukiyar ko ba ka ba ya baka lafiya dan ka more lafiya ya baka zuriya dan ka ji dadin zuriyar amma idan Allah ya fama ya jefa ma rashin lafiya kana shan wahala wahalar ka Allah yake so Allah ya jefa ma talauci kana ta fama ci da kyar sha da kyar wannan talaucin da kake shan wahala shi Allah yake so a ko kuma don wata manufa Allah ya kaddara maka don wata manufa an gani domin ya kankare zunubinka ya ɗaukaka darajarka ko wannan jarabar ta sa ka dawo hanyar Allah wani sanda yana da dukiya da lafiya da wadata ba sallah ba zuwa wa'azi sai alfasha sai sabon Allah yau yana wannan ƙasa yau yana wancan ƙasa sai sabon Allah amma da zarar za a dauke masa wannan arzikin babu inda za shi yana nan zaune a unguwa dole zai zo masallaci ya sanar ya rika sauraron malamai to me zai yi ba wanda zai to ga wannan jarabawar mu ta zama mai alkhairi a gare shi wala in azaqnahu na'ama ba'da dharra'a masatu da yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni to wannan ma akwai nau'i na alfahari haka na cancanta ba baiwa ce daga Allah ba ba ni'ima ce daga Allah ba haka kafiri zai ce haka na kuma mu'mini musulmi mai rauni imani zai ce ai mu taba shiga wata harka mu samu matsala ba mu taba shiga wata harka mu samu matsala ba ma duk abin da zamu sai mun auna mun gani kuma ya san gari mu to kaga anan ya shiga cikin matsala ya fita ina ganin dabarar sa ce dabarar sa ce wanda ga ya saba wa tauhidi rashin sanin Allah ne rashin sanin girman Allah ne irin mai fadar irin wannan ya ma manta da cewa shi bawan Allah ne mai rauni wanda babu abin da za ka ke tsoro idan Allah ya tura maka ya ishe ka aiki Allah har kada tsoro guda ɗaya tiro fa in ba ka samu ka kashe shi ba ita wahal da kai ya zo nan ka yayi haka wuge nan ka kasa bacci ya hana ka bacci tsoro ba da yake wanda ka hura aiki saboda raunin amma suka ji kana ja da Allah kana ja da al'amarin Allah babu abin da ke kawo na illa rashin imani babu alherin da dan adam zai samu kamar ya samu ya gina imani da tsoron Allah a cikin zuciyarsa to bayan yace la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni muna nan abubuwa sun tafi daga gare ni sun bar sun bar ni na kubuta na zama zama lafiya Allah ta'ala ce innahu lalle shi dan adam la farihun mai yawan farin ciki fakurun mai yawan alfahari farihun dan yana farin ciki dan ya samu abin da yake so kuma ga bane azqnahu na'ama ba'da min barra'a masar tunda yana cikin rashin lafiya baya san rashin lafiya sai ya samu lafiya kaga abin da yake so yana cikin talauci baya san talauci sai samu wadata yana son mai wadata bai samu haihuwa ba baya san rashin haihuwa sai Allah ta'ala ya ba shi haihuwa kaga ya samu me ya samu abin da yake so saboda haka sai a ke farin ciki kuma farin ciki mai yawa fakurun bi ni'amillah kuma sannan kuma abu na biyu yana mai yawan alfahari da ni'imar Allah sai ya ji kamar kamar da kamar yadda muka ambata wayansa ne yasa ya samu karfinsa ne yasa ya samu iliminsa ne yasa ya samu sai ya manta da Allah ba ma'anin tsaye tsaye tsaya ba sai koma yana girman kai ya raina mutane ba zai gode wa Allah subhanahu wata'ala ba ana samun wani daga cikin mutane za ga mutum kuna cin miyan kuka tare da shi shugaba ga rogo majalisar kuɗi a jila kai ne mun sani kana taimaka masa naira ɗari biyu da biyu na mota ko ba ga wani ya shiga siyasa ko ya samu wata harka ya zama wani in yi ganka ya ce wannan waye ne wannan waye ne sai raina da ba kai kake ba shi gudun abinci kake ba shi gudun mota sai ya fara rika alfahari ya manta da wahalan da yake ya shiga talaucin da da ya fama kuke taimaka masa sai manta da wani yana alfahari ya rena mutane ya ji cewa kamar bai taba shirkin talauci ba har kana fada masa wannan ba wani bane malam ba su gane ne wannan ba wani bane ba wani bane wani da mai kama da shi sai ya inkari ba zai ma amsa cewa shi ne wanda da ya fama da ya yi fama da talaucin ba la farihun farin zai farin cikin da ya wuce iyaka ba ma nan zai ba ba horon yana mai yawan alfahari ai mu da ma kaza ai mu da ma to duk wannan yana daga cikin rauni na dan adam to kamata yi a wannan yanayi ya tuna cewa akwai Allah da ya kawo masa wannan canji zai gane wannan ne ai kila akwai wasu abokai waɗanda za su ke tare suna fama da wannan talauci kun kai ku biyar kuna fama da talaucin sai Allah ya zabe ka ta hanyar da baka sani ba ya fidda kai daga cikin talauci su wadancan abokan naka har yanzu suna cikin talauci su ma suna so su fita daga cikin wannan talaucin amma Allah bai fidda su ba kai Allah ya fidda kai ka samu wadata yanzu dabara ka ce ko wata ni'ima ce daga Allah wata ni'ima ce daga Allah inda dabara ce su wadancan za su yadda su dawama cikin talauci ba za su zauna inda mutum yana da hankali yana da imani sai ya tuna da wannan wata baiwa ce daga Allah sai ya gode wa Allah kuma ya kankan da kai ba alfahari ya kamata ka yi ba duk sanda kana cikin wata damuwa Allah ya yaye maka wannan damuwa Allah ya kawo maka sauki sai ka kankan da kai zuwa ga Allah ka zama to mai tawadu domin Allah ne ya fidda kai daga wannan talauci zai iya ya dawo daga cikin talauci wannan ba yana faruwa mutum yana cikin talauci ya samu wadata ya raina mutane ya girman kai sanda kuma Allah ya sake dawo da shi cikin talauci baya zage mutane ya raina mutane ya zama abin tausayi to kamata mutum sai ya gode wa Allah ya ce wannan daga Allah ne kaskantar da kai ce Allah da ya ya fitin daga wannan zalunci zai iya canja halin da nake ciki in sake komawa a cikin talauci Allah ta'ala ya ce azaqnahu malamai suka ce ma'ana wannan fariya zai yi ne ko da ni'ima ɗanka da ya samu ba sai mai yawa domin abin yana da alaƙa da rashin imani ne canji kadan zai samu a rayuwarsa sai fara raina mutane ya zamanto yana alfahari to a waɗannan ayoyi Allah ta'ala yana bayyana mana cewa wato ya su da kuma butuncewa ni'imar Allah da fariya hali ne wanda yake masu halaye ne masu dawwama cikin kafirai kullum haka halin sun yi mumini kuma wanda ya samu cikakken imani Allah zai raba shi wadannan halaye kuma mutum musulmi ne raunin imani wata ranar ya bada a cikin wannan wajen farsa da ya kona na zahaba sai ya ato an yi Allah ta'ala ya faɗi wannan hali a wata aya wala in azaqnahu rahmatan min ba'di dharra'a massatu idan muka masa rahama muka masa ni'ima bayan cuta ko talauci ko wahala su same shi da ya kula na hada ne wani kafiri ke ne shi ai dama haka na cancanta dama ai wancan wani abu ai temporary ne amma hali na ai kullum abinda ya cancance ni shine wadata da jin daɗi sai ce ma azanu sa'ada qa'im ni ba ma ya ta ma za ta tashi kiyama ba ma ya ta za ta tashi kiyama wala irji'u ila rabb kaddara ma tashin kiyama da ake fada in ta tsaya aka mai da ni aka tada mu inna li indahu lil husna ai a lahiran ma za a ba mu sakayya mafi kyau kamar da muka samu rayuwa kyakkyawa a duniya to kaga nan kafiri saboda kafircin sa ni'imar da Allah ta'ala yake bashi yana ganin a matsayin wata daukaka ce duke da Allah ta'ala yake bashi a matsayin wata daukaka ce amma kai mu'mini idan Allah ya baka duk dukiya duk wata ni'ima idan Allah ya baka farkon abin da zaka tuna shine wannan jarrabawa ce daga Allah shin kamar yadda annabi Suleiman ko li yabluwani ashkur am akfur jarrabawa ce to shaka sahabbai lokacin da Allah ta'ala ya hore musu duniya suka fara jin tsoro da suna cikin taurasi sanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki da kirsha da ki daga baya aka bude garuruwa aka yi futuhat suka samu arziki mai yawa ganima masu yawa suka ci anya wannan ba sakayya ta lahira ce aka gaggauta aka ba mu na duniya ba saboda haka mu'mini duk sanda Allah yana kara bude maka baiwarsa to ka kara jin tsoron Allah ta yi wata jarrabawa ce in baka yi hankali ba sai ka zame ka kasa sun jarrabawa to wannan shine abin da kafirai a ba su gane ba to Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ta'ala ke cewa ayata gaba na'am mun karanta ko na'am Allah ta'ala ke cewa illal ladina sabaru illal ladina sabaru sai da waɗanda suka yi haƙuri wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari ula'ika waɗannan lahun magufiratun suna da gafara wa ajirun kabirun suna da lada mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a wannan ayar Allah ta'ala yana faɗa mana akasin hali na kafurai illa alladhina sabaru illa an istisna'i to idan muka ce wala in azaqna al-insana in muka ce jinsin kafiri ne istisna'i nan munqati ne domin kafirai daban musulmai daban ba tsogaciya aka yi daga kafirai ba na'am wannan wani sabon zance ne aka bara amma bisa ga ra'ayin da ke cewa walayin azaqna al-insana mutum ana nufin jinsin dan adam kaga nan istisna'i muttasil ne ma'ana jinsin dan adam to a cikin jinsin dan adam akwai mu'minai akwai kafirai akwai musulmai masu launin imani akwai musulmai masu karfin imani to su waɗanda suke da karfin imani yaya halinsu idan suka samu jarrabawa su ma suna da ya'asu ko ba su da ya'asu suna da fariya ko ba su da fariya suna alfahari ko ba su alfahari to shine Allah ta'ala yake fada mana akasin a wadancan kafirai ko musulmi masu raunin imani Allah ta'ala yake illa alladhina sabaru sai dai wadanda suka yi hakuri to ma'ana su babu ya'asu daga rahmar Allah duk jarrabawa da za su samu kansu a ciki suna da yakinin cewa Allah madaukakin sarki zai kawo su duk talauci ba ta jin cewa Allah zai bar su a wannan talauci suna da yakinin cewa Allah subhanahu wataala zai wadata su anan mai hukun ba ce amanu ba to abinda ake so a bayyana anan ana so ne a yi muqamalar halin ya'su da hakuri ya'su dai bai kauna rashin hakuri ne amma idan mutum bai je bai kauna daga rahmar Allah ba ma'ana ya yi haƙuri kenan to kuma asabar min muktadar imani mutum ba zai zama yana da cikakken haƙuri ba sai yana da bai imani wal asr inna insana fi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr haƙuri na hakika wanda babu korafi a ciki wanda babu jin haushin wani ta yi a zahiri ka nuna ta kai haƙuri amma cikin zuciyarka ba kai haƙuri kuma Allah ya san da abin da ke cikin zuciyarka ko Allah ya daga da wani abu ko koma kana jin haushin mutane kaga ba kai haƙurin da ake so ba to haƙuri na haƙiƙa yana buƙatar imani mai ƙarfi to sha Allah ta'ala bai ma ce amanu ba ji illal ladina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri ba su yi haƙuri ba sai da suka samu imani mai inganci wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na gari to anan wato da suka samu ni'imar Allah shine shukran lillahi azza wa suka farai da suka samu jarrabawa suka debe kauna daga rahmar Allah kuma da suka samu rahmar Allah sai suka kuma suna alfahari suka butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala amma mu'minai in sun shiga cikin jarrabawa za su yi hakuri talauci ne fitina ce rashin zama lafiya ne rashin lafiya ne za su yi haƙuri suke wannan daga Allah yake za su ci gaba da yin addu'a kuma ranar da Allah ta'ala ya yaye musu wannan bala'i ya yaye musu wannan jarrabawa ba alfahari za su yi ba kamar da kafiri innahu la farihun fakurun yi alfahari fariya yi farin suke wanda ya wuce iyaka ya zama yana dagawa yana raina mutane yana girman kai mumini za su fuskanta kai ga Allah wa amilu salihati su aikata aiki na gari su koma ga Allah don godiya ga Allah ashukrul amali domin godiya kashi uku ne akwai godiya da harshe wannan ma'ana su gode wa Allah sannan kuma akwai godiya ta zuciya ka ji cewa a cikin zuciyarka kana gode wa Allah kana da kana'a abinda Allah ya yi maka nan ya yi maka ta yi wani zai yi godiya da harshen wani ya kasuwa alhamdulillah mun gode wa Allah amma a cikin zuciyarsa wani yau ya ciniki naira dubu ɗari ni ko dubu goma ba zai kalli wanda ko ciniki naira dubu uku bai yi ba kaga harshe yana cewa me ya gode wa Allah amma a cikin zuciyarsa me yasa wani ya fi ka ba samun godiyar zuci ba to da yawan muna da wannan godiya ta zuci shi ke da wahala shi take da wahala ita take da wahala sannan kuma godiya a aikace ya maru ala dawud shukura in Allah baka arziki ka gode wa Allah da harshenka ka ji a cikin zuciyar ka cewa Allah ya maka ni'ima to godiya a aikace ta yaya za ka gode wa Allah a aikace akan ni'imar dukiya ya za ta yi da farko ka bada haƙƙin dukiyar zakka wadda take wajiba sannan ka taimaka wa mai masu bukata wannan ka gode ga Allah idan Allah ya baka ilimi da ilmin nan na farko kai maka aiki da shi wannan shine babban godiya ta ilmi mal ilmu illa al-amalu bihi ilmin da ka karanta ne zama kana aiki da shi sannan ka karantar da mutane ka shiryar da su ka nuna musu hanya ta shirya ka wannan kai shi ko al'amali in Allah ya baka karfin jiki Allah bai baka dukiya ba Allah bai baka ilimi ba amma ga karfin tsiya to ta yaya za ka gode wa Allah da wannan karfin ta yaya hmm kai ta kiyamul layl kai ta kiyamul layl ba za ka gaji ba kai ta kiyamul layl ko ana gina masallaci ka je ka kwaba ta mishi ka dogulo wannan shi ne abin da za ka yi sai ka goje wa Allah a aikace da ni'imar karfi da Allah ta'ala ya to anan shi ne Allah ta'ala ke bada mana illa alladhina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri akan jarraba da suka samu su wannan mu'minai ne kuma ba za su yi asu ba idan kuma Allah ta'ala ya yaye musu damuwarsu ba alfahari za su yi ba wa amilu salihati su aikata ayyuka na gari domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce ula'ika waɗannan masu haƙuri a lokacin jarrabawa idan Allah ta'ala ya yaye musu masu godiya ga Allah lahum maghfiratun suna da gafara mai girma wa ajrun kabirun lada lahum maghfiratun suna da lada suna da gafara wa ajrun kabirun lada mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala lada mai girma shine sakayya da gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wadanda Allah ta'ala zai saka musu da gidan aljanna to kun ga anan mu'mini aka san kafiri mai hakuri ne lokacin jarrabawa mai godiya ga Allah lokacin mai ni'ima kafiri kuma lokacin jarraba ba mai haƙuri ba ne kuma ya samu ni'ima ba mai godiya wa Allah ba ne to in kana da wannan hali a matsayinka na musulmi ka binciki imanin kana da wani hali na kafirai bai dace da kai ba kuma haƙurin nan ga rayuwar nan gaba ɗayan ta bai na sabr wa shukr ba haƙuri ne zalla ba ba godiya ce zalla ba domin rayuwar ba jarrabawa ce gaba ɗaya ba kuma ba dani ne gaba ɗaya ba wataran akwai wataran babu wataran akwai lafiya wataran ba lafiya wataran ana zama lafiya wataran za a rasa zama lafiya likulli sabbari shabu haƙuri da godiya idan mutum zai ce shi daɗi zalla yake to ba su jarrabawa to ya nemi mustahili ya nemi abin da buru kuma idan mutum ke cewa ai rayuwar nan ba za a ji daɗi ba wahala kawai za a sha ya muna na zato ga Allah Allah yana turkawa da tsakanin daɗi da ba daɗi daɗi zalla abada sai a yi na a gidan aljanna wahala ta abada sai lahira ga wanda ke kafiri idan ya shiga wuta amma na rayuwar duniya Allah ta'ala yana shirkawa hikimar wannan a nuna maka duniyar nan ba gurin dawama bace ba gurin dawama bace ka ji dadi ka ji dadi sai a nuna maka wahala dan a nuna maka maka ishara jin dadi nan ba zai dawama ba in kana son jin dadi abada kai shiri ga lahira ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa ajaban li amri mu'min al'amarin mu'mini yana ba da mamaki inna amurahu kullahu lahu khair duk al'amarin da zai faru ga mu'mini duk halin da mu'mini zai samu kansa a ciki alheri ne gare shi wale ta zalika li ahadin illa lil mu'min ya zama duk halin da ka samu ka samu kanka a ciki dadi ne rashin dadi ne talauci ne wadata ce lafiya ne rashin lafiya ne walwala ce tashi hankali ne duk halin da ka samu alheri ne babu wanda zai samu wannan sai mu'min zai mu'mini mai cikakken imani sai manzo Allah sai ya bayani yaya kowane hali zai zama ta alheri gare ka ina sabatu sarra shakara fa kana khairan khairan la ina ya samu alkhairi sai gode wa Allah Allah ya bashi lafiya sai ce ya Allah na gode maka in samu zuriya ce ya Allah na gode maka ya samu dukiya ce na gode maka ya samu kwanciyar hankali ya Allah na gode maka a sanadiyar wannan godiyar fakana khairullah ya zama alkhairi gare shi sai Allah ya saka masa lada iri ga jin daɗi ga kuma ladar godiya wa in asabatu darra in asabatu ay sarra haka na juya hadisi wa in asabatu darra in kuma cutarwa ce same shi wa in asabatu darra sabara fakana khairullah in cutarwa ce wahala ce talauci ne ya same shi sabar sai ya haƙuri to wani daga Allah ya ce fata na fairar na sai zama to alkhairu ya shi Allah ya bashi nadar haƙurinsa amma wannan gaba zai samu sai mu'in kana ganin za ka iya yi haka za ka ce amma sai yi lokacin da wani bala'i ya same ka ai da mana san take take taken wani sai sai mu shiga wannan yanayi sai ka manta da Allah ko kuma ka samu alheri da baka tsammani sai ka manta da Allah kana kiran waya ce da Allah a gode wa wani a gode wa wani Allah ya masa godiya wane ne ya sa wani ya maka alheri Allah ne ba dan Allah ya so ba zai ba kai to muhim ayoyi da makaranta na yau mutum kar ya zama to mai ya'asu idan ya shiga cikin damuwa ya yi haƙuri ya ta'allaka ya zama yana da raja'i ga Allah kuma idan Allah ya fitar da shi daga jarrabawa ba Allah ya masa ni'ima ya zama to mai godiya ga Allah wannan shine halin mu'mini na ƙwarai Allah subhanahu wataala ya san ya samu daga cikin bayansa masu godiya Allah subhanahu wataala ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana yau muna yammacin juma'a da kuma ga watan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu Allah subhanahu wataala ya karbi azumin mu Allah subhanahu wataala ya nuna mana kamar da muka fara farkon azumi lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah subhanahu wataala ya dasar da shugabanninmu ya Allah mana salama ka ba mu lafiya ka ba su lafiya masu bukata daga cikin mu kowa yana da bukata ya Allah kowa ka biya masa bukatar sa matsaloli na rayuwa Allah subhanahu wataala kai mana maganin su makiya na cikin gida da wajen ƙasa waɗanda suke shirya mana makice makice iri ya Allah ka kasan da su ya Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah kada ka ba da dama ka ba su dama akan mu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من درق الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا وقضي حوائجنا واختم بالصالحات أعمالنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا